وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a lahadi a yau muna shida ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da takwas ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Laji Kwatas a nan cikin garin Bauchi Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafata mana kurakuranmu darasinmu na darasinmu na baya a cikin wannan littafi na alaƙidatu tahawiyya wallafar babban malami a sheikh abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama mun tsaya kan lamba ta goma sha ɗaya inda malam yake mana bayani akan siffofin ubangiji har yanzu mun tsaya inda malam ya ce shi Allah khaliqun bila haja raziqun bila mu'una Allah ya yi halitta ne ba don yana buƙatar halittan ba ba don kuma yana neman wani abu a wajensu ba sannan kuma Allah mai azurtawa ne ba tare da wahala ba Allah baya wahala a lokacin da zai azurta bayansa Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi kan lamba ta goma sha biyu inda malam ya ce shi Allah mumitun bila makhafa ba'ithun bila mashaqqa malam ya ce mumitun Allah maɗaukakin sarki mai kashe bayi ne mai kashe wanda ya ga dama ne ya karɓi ran wanda ya ga dama bila makhafa ba tare da tsoro ba Allah baya tsoron wani abu don zai kashe wani ko don ajalin wani ya cin masa Allah ya ɗauki ran shi Allah baya tsoro mumi ba'ithun bila mashaqqa Allah zai tada bayinsa ranar tashin alkiyama ba tare da wata wahala ba wannan siffofi ne guda biyu na ubangiji wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa siffarsa daga cin siffofin Allah da kuma ayyukan da Allah yake yi shine Allah shi ke karɓar rayukan bayi a lokacin da ajalinsu ya yi sai dai mai yiwuwa wani samu ishkali saboda a ayoyi kusan guda uku Allah ya nuna mana waɗanda suke karɓar rai kuma ya nuna mana abubuwa daban-daban na farko a cikin suratul zumar Allah ta'ala ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine ke karɓar rayuka lokacin mutuwanta lokacin da ajalin mutum ya cin masa zai mutu Allah shi ke karɓar ransa a suratu sajada sai ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace da su mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi ya dinga karɓar rayukanku shine zai karɓi rayukanku kaga a can suratu zumar ya ce Allah ne ke karɓar rai a nan suratu sajada ya ce mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rai idan ka koma suratul an'am sai ya ce wa huwa alqahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Allah ta'ala ya ce in mutuwa ta zo ma ɗayanku sai ‘yan saƙonmu mala'iku sai su karɓa ransa su kuma ba sa zakaci kaga abubuwa guda uku suratu zumar ya ce Allah ke karɓar rai suratu sajada ya ce mala'ikan mutuwa suratul an'am ya ce mala'iku ne masu yawa to ni ne ɗaya ƙur'ani dai babu cin karo tsakani a tsakanin ayoyin alƙur'ani babu cin karo a tsakani to shine na farko Allah shi ke karɓar rai dalili kuwa shine ya rubuta ma kowa ajalinsa saboda wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala duk wani ran da kaga ya mutu to ya mutu ne da izinin Allah rubutacce ne Allah ya rubuta masa sannan mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai saboda Allah ne yayi assigning ɗinsa shi ke zuwa ya karɓi rai a madadin ubangiji Allah ya sa muna fahimta shi Allah shi ke karɓar rai saboda shi ke ba da umarnin a zo a karɓi rayuka shi ko mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai saboda shi ke zuwa mu ba sharatan ya yi atakin halittar da za a karɓi ranta su ko wa'innan mala'ikun su ke karɓar rai saboda me saboda su ke taya mala'ikan mutuwa kafin ya iso su suke fara isowa idan mutumin kirki ne ya gan su farare da fararen fuskoki da farar likafani da kuma turare Allah ya sanya mu a cikinsu. idan mutumin banza ne ya gansu bakake da bakaken fuskoki da bakan likafani da kuma turare na wutan jahannama Allah ya tsare mu su suke fara isowa idan mala'ikan mutuwan ya karbi rai sai su karba daga hannunsa kaga kowanne daga ciki Allah shi ya bada umarni a karbi rai mala'ikan mutuwa shi ke zuwa ya zare ran su wa'annan mala'ikun kuma su ke karbar ran bayan mala'ikan mutuwa ya karbi ran amma dai na daga cikin siffofin ubangiji shine mumitun bila makafa Allah yana kashe wanda ya ga dama ba tare da tsoron wani abu ba Allah ba yi tsoro mala'ikan mutuwan shi kan shi da ake turo shi ya karɓi rai ai ba yi tsoro ba ya tsoron kowa ba yi tsoron komai annabi dawud alaihi salatu wassalam kowa ya san mulki in ana batun mulki aka je kan annabi dawud to an je sidratul muntaha kenan ko an je karshe kan kat a je kan annabi dawuda alaihi salam annabi dawud kullum in zai fita da daddare rufe gidansa yake yi kirif ko ina rufewa yake yi saboda kishin iyalai wata rana ya fita sai mata suka hango wani a tsaye a tsakiyar gida ba san ta inda ya shigo ba ya ce tabi yau in mai gida ya dawo za a yi rigima ya aka yi wani ya shigo cikin gidansa yana zuwa ga mutumin a tsaye ya ce wa masu gadi ya aka yi wannan ya shigo daga ce ma ganin shi kawai muka yi duk wanda yi kwada zai masa magana kuma kwarjininsa sai sa ya koma a lokacin mala'ikan mutuwa yana bayyana kowa ya gan shi saboda haka yana zuwa ya ce masa kai waye waye kai sai ce anan ladhi la yahabul muluk ya ce ni ni ne wanda sarakuna ba sa mun kwarjini ba na tsoron sarakuna ka gane ni ya ce a na gane ka wane ne ni ya ce malakul maut to yanzu bai kawo ka ka zo ziyara ne ko kuma ka zo mu tafi ya ce Allah ya ce in zo in nema zaɓin ka in ka shi da tafiya shikenan mu tafi a wannan wajen bai shiga cikin gidan bai zare rayuwar shi tare da cewa kaga su annabawan Allah kafin a ɗauki ransu sai an ba su zaɓi ka shirya ko a ƙara maka ni da kai ne da muke fararen hula babu wanda zai nema izininka sai dai kawai kana tafiya watakila ajalinka ya cin maka ka faɗi watakila ka kwanta a asibiti watakila ka ci abinci ka kwari ya shaƙe ka watakil ruwa za ka sha ka kwari watakil tuntuɓe za ka yi shikenan sai ka wuce Allah ka sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya saboda haka Allah mumitun bila makhafa Allah yana kashe wanda ya ga dama ba tare da tsoron komai ba ai mu kalle yadda yi masa mudawa samudawa halitta ne mai girma har annabiyinsu ya faɗa musu ku watan hituna minal jibali buyutan amini a wani wajen buyutan farihi ku in za ku yi gida saboda tsaban alfahari sai dai ku je ku fasa dutse ku gina gida a ciki amma ba za ku gina gida noman irin yadda aka saba ba saboda yadda halittarsu take da ƙarfi ga tsayi ga ƙiba ga ƙarfi sosai amma lokacin da suka nemi annabi salihu alaihi salam cewa inda gaske kai annabi ne to ka cewa Allah ya yi me ya kawo mana wata aya guda ɗaya alama da za ta nuna cewa kai annabi ne to ka'ida kuwa ita ce Allah in ya so yana ba ma annabi mu'ujiza ba tare da ya roƙa ba tare da mutane sun roƙa ba amma fil ghalib idan ya zama mutane su suka roƙi a nuna musu mu'ujiza na annabcin wannan annabin to mafiya yawa ba sa imani mafiya yawa ba sa imani mafiya yawa ba sa imani shi yasa wasu tambayin da suke yi sai su yi ma annabin tambayan ƙural irin yadda mutanen annabi Musa suka yi masa bayan ya je ganawa da Ubangiji ya dawo ya samu wannan batacce Musa Samiri ya kirkiran musu dan maraki sun koma suna bautan dan maraki bayan kuma ya san ya bar su akan bautan Allah daga ƙarshe Allah ta'ala ya umarce shi da ya zaɓi mutum saba'in a cikin danginsa ya tafi da su zuwa ga tsori saina domin su je su gana da ubangiji su kaddamar da tuban mutanensu a wajen Ubangiji a madadin mutanen mutum saba'in su je su wakilce su. Daka suna zuwa wajen sai suka ce kai Musa, lannu umina laka hatta nar Allah jahara. Kuma ba da mu gamsu ka kawo mu wajen Allah bane sai Allah ya bayyana a fili mu ganshi. Gaya ma Allah ya fito mu ganshi kiri da muzu. Lannu umina laka hatta nar Allah. Wannan boy wannan sahabban ne ba a cikin su. Masu imanin kenan. su ne masu faɗin haka lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ƙarshe Allah ya ce fa akhadhatkum sa'iqatu antum tanzuru sai ga tsawa ta kama ku Allah ya sumar da ku a wajen ba ku sani ba annabi Musa ya addu'a ya ce rabbi law shi'ta halaktahum min qablu wa iyyaya Allah inda ka so da tuntuni da ni da su duka halakar da mu Allah yanzu in koma in ce sun zo kaddamar da tubansu a gaba gare ka kuma an halakar da su ai da yawa daga ci sauran mutanen su ma za su yi ridda afatu hulikuna bima fa'ala sufaha'u minna Allah yanzu zaka halakar da mu da ayyukan da wawayen cikin mu suka aikata almuhim shine mafiya yawa in dai har mutane suka nemi wai sai an ba su mu'jiza kan sun imani to yan kaɗan ne masu yin imani yan kaɗan ne wannan shine tambayi wannan shine kalubalen da suka yi ta jefawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a ba da mu taba imani da kai ba har sai ka fitar mana da idanun ruwa daga cikin ƙasa aw aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ko kuma kawai mu ga kawai an halitta maka wani gona wata lambu na wato ainihin dabinai da inabi mu dinga ganin idanun ruwa suna gudana a ciki aw tusqita sama' kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka yanko mana da, wani abu na sama saman ta faɗo kamar yadda kace in ba mu imani ba Allah zai iya rubto mana da sama to mu ga saman ta faɗo aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila ko kuma ka ce ma Allah da mala'ikun su sauko daga sama su tawo mu gansu su ce ga Muhammadu nan Allah ya ce ga Muhammadu nan ni na aiko shi sannan ya koma to dai ko gwamna ne ba da sako ko gwamna ne ba da sako gwamna yanzu ya turo da notice yadda ake tashe-tashen masu shago a turo maka notice a ce ka tashi in ji gwamna a ce inda gaske ne gwamna da securitinsa su taho su daga ka in sun isa ai ka san dagawan in sun zo ba dagawan sauki za a maka ba balle walillahi almathalu a'la Allah ya turo sako ya ce ka bar kafulcin nan a ce kana jiran Allah ya sauko da kansa kuma ya tashi tahowa ya taho da mala'iku su rako shi Allah ya kiyaye to mutanen annabi salihu sun nemi cewa annabi salihu ya nema musu aya fa'ati bi ayatin in kunta mina sadiqin inda gaske kai mai aya ne inda gaske kai mai gaskiya ne kai manzo ne to to mana da aya mu gani ce Allah ya kawo mana wata aya qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum annabi salu ya ce wannan taguwar Allah ce aya ce hadhihi naqatullahi lakum aya ga taguwar Allah nan aya ce a gare ku fadharuha ta'kul fi ardillah ku bar wannan taguwar ta yi kai komo ta ci ta sha daga kasar Allah wala tamassuha bisu kar ku shafe ta da cutarwa fayakhudhukum azabu yawmin azim sai azaba ta wuni mai girma ta kama ku kar ku taba taguwar Allah naqatullahi lakum aya a wani yin ce naqatallahi wa suqiyaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ku kiyaye ku kiyayi taguwar Allah ku kiyayi mashayata Allah ya ce musu a suratul qamar wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum ka ba su labari cewa ruwa fara ba da yau ku sha gobe ta sha yau ku sha gobe ta sha ranan ɗeban ku ba za ku ganta a wajen ba ranan da za ta sha kar a ganku a wajen kar ku taɓa ta amma Allah ya ce ina fanadau sahibahum fata'aba fa'aqar idin ba'atha ashqaha kenan aka tada wani wanda yake wato mafi lalacewa mafi tabewa a cikin mutanensu kamar yadda yazo a hadisi ana ce masa quddaru to kai dai daga jin sunan quddaru ai ka san bata yi kama da sunan masu zuwa masallaci ba ya fi kama da sunayen 'yan daba-daba haka saboda aka yi ya jagoranci wasu mutum tara a ciki wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wala yuslihun ya jagorance su suka je suka kashe wannan taguwar Allah din taguwar Allah fa kaga yadda annabin ya jingina taguwar zuwa ga Allah ya ce naqatullahi taguwar ta Allah ce kar ku taba ta kar ku taba ta amma ina to taguwa dai ai ko ta kansila ka kashe ka san dai akwai abin da zai biyo baya kuma abin da zai biyo bayan ba mai daɗi bane ballanta da taguwar Allah karshe Allah ya ce fa kazzabuhu fa aqruha suka karyata shi suka soke raƙuman nan Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah sai musu markade saboda zunubinsu ya daidaita azabar tsakaninsu fa damdama daga jin tarkibin kalman kasan azaban ba mai sauƙi ba ce bayan Allah ya halaka su sai ce ku ji kuma wala ya khafu uku ba ha Allahu akbar Allah ya ce ni kuma Allah na kashe su na gama da su kuma ban tsoron me zai biyo baya tamudawa fa Allah ya ce ban tsoron me zai biyo baya to dama me zai biyo baya ba wani abin da zai biyo baya yi to kaga Allah shi yake kashe wanda ya ga dama ba tare da tsoron komai ba kuma galibi zaka ga duk wanda ya yi ɗagawa a bayan ƙasa to mutuwarsa mutuwa ta ƙaskanci ne abin tausayi mutuwarsa sai ka ga Allah ya nuna ma jama'a ikonsa a lokacin mutuwarsa ka ɗauki fir'auna fir'auna dubi irin ɗagawan da fir'auna yi lokacin da annabi Musa ya zo musu wa'azi ya ce zaruni aqatul Musa ya ce ku banni in kashe Musa wale da rabba in ya ga dama ya je kira ubangijin mu gani ubangijin ya ɗaufan sa ya hana ni kashe shi in ya isa subhanallah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad yace ina tsoron kar ya canza muku addinin ku ya sauya muku addinin ku ko kuma ya yada barna a bayan kasa la ilaha illallah wai annabi Musa ne maballaci shi kuma Fir'auna yana kokarin ya kawo gyara karshe da yayi masa wa'azi yace kai ina hamana ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab yace kai hamana gina mun bene ina so in haura sama asbabas samawati ina so in sa can can sama fa atli ila ilahi Musa ina so in leko in ga ta ina Allah Musa ma yake a sama wa inni la azunnuhu kadhiba kai ina ma da tabbacin ƙarya yake amma dai a gina mun bene dai leka dai in gani saboda kada samun tabbas dubi irin dagawan da yi yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku madaukaki naji an Musa na da wani Allah to ni ne a saman shi yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi وقال فرعون يا يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لأطل- لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين yace ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba amma duka yi gama dagawansa ya zagi annabi Musa ya ce alaysa li mulku misra mulkin misra ba hannu yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga wa'annan koramun nan suna gudana karkashi na afala tubsiru shin ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu da ni da wannan wulakantaccen waye fi wani wala ya kadu bi wanda ko bayani ma bai iya ba ya gama duk abin da zai yi Allah ya ce da fir'auna da mutanensa duka muka fitar da su daga cikin gonakinsu da mulki da dukiya da duk muka fitar da su suka fito sai gashi sun bi annabi Musa annabi Musa Allah ya ce ka fita da waɗanda suka yi imani ka kama hanya fir'auna ya samu labari cikin dare ya ce to mu bi su mu bi su Allah ya ce falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da tawagogi guda biyu suka haɗu qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce kai inna lamudrakun suka ce mukan an riga an cin mana an kama mu kawai qala kalla Mm, annabi Musa ya ce ina ba a kama mu ba to ya za a yi kenan ya ce inna ma'iya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni zai nuna min hanyar da za a bi a tsira Allah ya ce wa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr muka ce ba annabi Musa kaga wannan sandar hannunka to dauke ta ka bugi tekun nan da shi Allah ya ce yana dukan teku da sandansa fanfalaka sai ga tekun nan ya rabe biyu fa kana kullu firkin ka daudil azim sai zama kowane bangare kaman dutse mai girma sai ga hanya a tsakiya Allahu akbar wa azlafna thamma al-akharin Allah ya ce waɗancan da suke baya sai muka matso da su gaba saboda sun yi nesa Allah kuma yana so abun ya zama balance lokacin da wayannan suke fita wayannan kuma suna shiga sai da aka shiga suka shiga sai Allah ya ce ma ruwa ya koma ya haɗe shikenan fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin fir'auna da ya ji shi a ruwa ya ji goshinsa ya taɓa laka sai ce na yi imani da allan annabi musa da banu isra'ila cewa shine kadai abin bauta kuma wallahi daga yau ni musulmi ne allah ya ce a ina al'ana haba fir'auna sai yau sai yanzu wa qad asaita qablu bayan da kaki ka ce ba wani shege in ba kai ba wa kunta minal mufsidin kayi irin ballan da kaga dama Allah ya ce falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ta'ala ya ce a yau za mu tseratar da gangan jikinka mu killace gangan jikinka saboda ka zama abin izina ta daukan wazi ga waɗanda za su biyo bayanka kaga mumitun bila makafa kenan Allah yana kashe wanda ya ga dama ba tare da tsoro ba ba tare da tsoro ba dubi karuna kalli karuna ka gani karuna wani irin ɗagawa ne bai ba saboda Allah ya bashi kuɗi lokacin da aka ce masa wabta fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka neman gidan lahira da shi sai ya ce kai wannan fa abun fa dukiyar nan fa wallahi ba Allah ne ya bani ba inna ma utituhu ala ilmin indi na samu dukiyar nan ne kawai saboda tsabar ragen kwarewa da sanin harkar tattalin arziki amma ku daina cewa ya fi ma ataka Allahu ba wani batun fi ma ataka Allah karshe Allah ya ce karuna ya fito ya yi ado fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya yi ado ya fito Allah ya ce qalil ladina yuriduna alhayata ad-dunya sai ga waɗanda suke neman suke son duniya suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun suna cewa Allahu akbar ina ma a ce mu ne muke da irin dukiyar da karuna yake da ita innahu lazu hazbin azim suka ce kai gaskiya karuna yana da babban rabo karuna ya taka sa a duniya Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wadanda Allah ya ba su ilimi sai suka ce kai tonku ladan da ke wajen Allah shine mafi alkhairi ga wanda ya imani kuma ya aiki na gari amma ku ji wala yulqaha illa sabirun ba wanda ake riskar da su zuwa ga wannan sakamakon in ba masu hakuri ba Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al da shi da dukiyar Allah ya ce sai muka nitsar da su a cikin ƙasa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ya rasa wata tawagar da za su taimake shi kuma bayan Allah wa ma kana minal muntasirin bai daga cikin waɗanda suka iya taimakon kansu Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams sai ga waɗanda suke burin samun matsayi irin na karuna a jiya suna cewa kai wai ka annallah ya basudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suna ce a oho ikon Allah ku duba ku ga ashe haka Allah yake shimfida arziki ma wanda ya ga dama ya kuma kame a lokacin da ya ga dama laula an manna Allahu alaina da ba din Allah ya mana rahama ba ya mana baiwa ba la kasafa bina mu ma da yanzu an nutsar da mu a cikin kasan nan wai ka annahu la yuflihu zalimun ashe yadda lamarin yake shine azzalumai ba sa taba cin nasara wannan shine mumitun bila makhafa Allah yana kashe wanda ya ga dama ba tare da tsoro ba misalai a irin wannan ba za su ke danyu ba sai ce ba'ithun bila mashaqqa Allah zai tada bayi bayan sun mutu ba tare da wata wahala ba Allah yana cewa a cikin suratu ar-rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh la ilaha illa Allah Allah ya ce Allah shine ya faro halitta daga farko kuma shi ke dawo da halittan bayan ta mutu Allah ya ce kai wa huwa ahwanu alaihi inda a wajen Allah akwai abin da za a ce ya fi sauƙi to dawo da halittan bayan ta mutu zai fi sauƙi amma shi Allah sauƙin komai a wajen shi ɗaya ne ba wani abin da ya fi wani sauƙi a wajensa domin an ce kaza ya fi kaza sauƙi to ɗayan ya bada wahala kenan amma Allah faro halittan sammai da kasai bai ba shi wahala ba ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Allah ya ce hakika mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki guda shida kuma babu wata gajiya ko wata wahala da ta shafe mu ba wahala ba gajiya to balantana kuma dawo da halittan bayan bayan ta mutu a hadisi hadisin qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa a ɗan adam yana cutar da ni ɗan adam yana ƙaryata ni ɗan adam yana zagina cutar da ni da yake yi shine zagin zamani Allah ya ce bayan kuma ni ne nake jujjuya zamani ina ni ke juya dare ni ke juya wuni zagina da yake yi shine jingina mun ɗa domin jingina ma Allah ɗa zagi ne saboda ka jingina masa na ƙasa dan adam saboda na ƙasa ce ta sa yake yake yake samun ɗa sha'awar da ke jikin dan adam na ƙasa ce ta dan adam ta sa yake da sha'awar mace ko mace take da sha'awar namiji na ƙasa ce amma a wajen dan adam wannan kuma izza ce samun ɗa na daga cikin na ƙasan dan adam amma a babin dan adam kuma wannan ɗin kuma ɗaukaka ce daraja ce to in ka jingina ma Allah ɗa in ka jingina ma Allah mata ka zage shi na daga cinna kasan ɗan adam shine shi namiji ba zai iya rayuwa shi shi kadai ba sai da mace ita mace ba za ta iya rayuwa ita ita kadai ba sai da namiji to a wajen su in an haɗa namiji da mace to su sun samu izza ne da ɗaukaka amma a wajen Allah ba ka jingina masa mata zagi ne badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah bai da mata bai da ɗa sai ya ce ƙaryata da ɗan adam ya yi shi ne da na ce zan tado da kai bayan ka mutu ya ce ba zai yiwu ba irin abin da addari yunus suke cewa in ya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yuhulikuna illa dahar suna cewa ai rayuwar duniyan nan ba wani abu bane face mu rayu wanda ya rayu ya jima a raye ya gaji da rayuwa sai ya mutu sai ya mutu kawai tsawon zamani zai sa mutum ya mutu sannan sai ya sake tashi a wata duniya ta can ta musamman amma dai ba wai a tashe shi ba wai da sunan za a yi shi sabi babu to kaga Allah zai tada kowa bayan ya mutu wa huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine wanda ya rayar da ku bayan da ba kwana sannan Allah zai kashe ku sannan kuma ya sake tada ku bayan ya kashe ku kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ta'ala ya ce ta za ku kafirce ma Allah wani hujja kake da shi kai dan adam naka kafirce ma Allah bayan da wa kuntum amwatan bayan da ku din matattu ne ku baku babu ku babu labarin ku fa ahyaakum sai Allah madaukakin sarki ya tada ku ya rayar da ku ya samar da halittan ku thumma yumitukum bayan kun zo duniya kuma zai kashe ku thumma yuhyikum ya sake rayar da ku thumma ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi za ku koma ai ya kamata dan adam ya gane cewa in dai har ka gamsu kana da farko da baka nan to ya kamata a ce ka gamsu cewa za ka yi ƙarshe hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura an yi lokacin da babu kai ba labarinka kuma duka wannan ai ba wanda Allah bai nuna mana ba idan an haihu yau a gidanka kai da kanka ka gamsu cewa wannan jaririn jiya yanzu baya duniya kai da kanka ka yadda ashe kenan yayi farko in mahaifinka ya gamsu ya rasu ko ko an yi rasuwa a anguwanku jiya ko shekaran jiya ka faida cewa wannan da ya rasu din nan jiya yanzu muna tare da shi yau kuma gashi nan an sanya masa farin kyalle an daure shi ka san cewa inda yana da rai ba isa yi mishi wannan aikin ba kai da kake da rai me yasa ba maka ba to ya za a yi dan adam dan adam mutum ka duba irin wayo irin na dan adam da irin son rayuwa irin na dan adam amma yana gani a daure shi a sanya mishi likafani a daure shi ta sama a daure shi ta tsakiya a daure shi ta ƙasa a je a sanya mishi rami a jera mishi katako da ganye da kwaɓaɓɓen laka da da menene duk kuma a dawo a bar shi a wajen kuma wai bayan a haka wai a haka wai dan adam ce yana da wata katabus yana da wani tunani nashi bayan wanda Allah ya yi a haba ai tunda har kai gamsu aka je wannan wajen to ya kamata fa ka yadda cewa ko wallahi zaka tashi ko da kafiri ne mutum yana kallo a je a mishi wannan burial ceremony da suke yi ana biki yana ganin ga 'yan uwansa nan ana cin kaji ana shan lemo da shinkafa ana jin daɗi waya kan dinna jimamin mutuwansa ne wannan wai da ana jimamin ya mutu ne sai an jima an ɗau dogon lokaci yadda kasan an sa biki ana neman contribution ana haɗa kuɗi to da ya yi burial ceremony ya shi a zo a haɗo shinkafa da kaza da donut da cincin da kek a haɗo lemon kwalba da wane ne da giya da waye kowa ya zo a zo a haɗu da mata a tashi a yi rawa shi kuma dai yana kwance yana kallon su suna wannan morewan bayan sun gama kuma su sashi a kwati su je su saka shi a rami kuma su jiyo a haba ai ba zai yi bayi duba dai wayo irin ɗan adam ya za a yi a mishi haka ya za a yi a mishi haka to bayan an gama kuma wannan da aka yi mishi wannan wai kuma kafin ya rasu yana ji maransa cewa Allah ba zai tada shi ba ai sayyidina ali yana cewa walau anna idza mitna bu isna lakana al-maut rahata kulli hayy inda a ce in mun mutu shikenan ya kare da mutuwa ta zama hutu ma kowa da ba ruwanka da batun wai taliya ta yi tsada ko makaroni ya yi tsada ko waye tsada ya ka zulma rijiya kawai ka mutu shikenan tunda ba za a tashi ba amma walakin na idza mitna bu ithna sai dai mun mutu za a tada mu wani salu ba'dahu an kulli shay za a tambaye mu akan komai bayan mun mutu bayan mun tashi daka Allah ya tada mu wallahi ba wani abu bane Allah ya ce kai bari ka ji wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab kaga lamarin tashin kiyaman nan kar ka dauka wani abun tashin hankali ne a wajen Allah Allah ya ce a'a abun bai wuce kaman kyaftawan ido ba ko abun da ya fi kyaftawan ido sauri yanzu a cikin aikin da ɗan adam yake fizikali da jikinsa menene ya yi saurin da ya fi kyaftawan ido a sakon ɗaya sono zai iya kyafta idonsa amma Allah ya ce fatashin alƙiyama ya fi kyaftawan ido sauri tashin alƙiyama ya fi kyaftawan ido sauri Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce yadda wato tsawa ce guda ɗaya kawai zai Allah ya ce kai kowa ya fito a kabari Allah ya ce shi kenan ga kowa yana fitowa sai ga mutane sun haɗu a gaban Allah babu wani wahala a ciki ba wata wahala a ciki saboda haka Allah ba'isun ne bila mashaqqa Allah yana tada bayi ba tare da wata wahala ba sai malam yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliya kadhalika la yazalu alaiha abadiya malam yace shi Allah ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah ta'ala malam yace Allah bai gushe ba da siffofinsa tun tun tuntuni tun gabanin ya halicci halittu ma'ana duk wata siffan da kaji an ce Allah na da ita to dama tuntuni siffarsa ce tun kafin ya samar da halittunsa tuntuni ba wai sai bayan ya samar da halittun ne kafin ya samu siffofinsa ba a tuntun dama yana da me yana da waɗannan siffofin tun fil azal ma zalibi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah bai gushe ba da siffofinsa na tuntun tuntuni tun gabanin ya halicci halittunsa Allah na ji Allah na gani Allah shine mai rahama Allah shine mai jinkai Allah ya daidaita akan al'arshe Allah shine mai halitta tun tun tun tun siffofin Allah suna nan tun kafin ya samar da me tun kafin ya samar da halittunsa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi yace lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifati babu wani abu daga cikin siffofin Allah da ya karu bayan samar da halittun wanda da babu shi jama'a muna fahimta ku babu wani abu da za a ce wannan da Allah bayi da wannan siffar sai bayan ya samar da halittunsa ne kafin ya samu wannan siffar wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda yake da siffofinsa tun fil azal tun tun tuntuni kazalika la yazalu alaiha abadiyyan haka nan ba zai gushe ba akan wannan siffan har abada siffofinsa ba sa canzawa laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari malan yace laysa ba'da khalqil khalq ba wai sai bayan Allah ya halicci halittu bane istafada ismal khaliq kafin ya cancanta a sanya masa suna mahalicci dama tun kafin ya halicci halittun shine al khaliq wala bi ihdathil bariya ba sai da ya wato kirkiri halittunsa ne ya samu istafadas malbari ya cancanci a sanya masa sunan albari mai kirkiran halitta ba tuntuntuntuni dama sunansa shine alkhaliku sunansa shine albari siffansa yana da siffan halitta daga cikin siffofinsa akwai siffa ta halitta Allah shi ke halittan bayi tuntuntuntuni saboda haka samar da bayi bai kara masa wani abu daga cikin siffofinsa ba bai kara masa wani abu daga cikin siffofinsa ba Allah ba irin mutane bane ba irin mutane bane su mutane sai an samu wani abu kafin yake canza musu siffofinsu yanzu misali idan aka haifi mutum aka sanya mishi suna misali abdullahi yana tafiya yana tafiya har yanzu sunan shi Abdullahi sunan shi Abdullahi in ya girma yayi aure yanzu ya ya ƙara samun suna guda ɗaya shine miji ko me ya jawo ya samu miji sunan miji shine me aure da yi kafin yayi aure sunan shi ba miji ba kafin ya aure sunan shi ba miji ba idan ya haihu yanzu ya ƙara samun suna sunan me baba kafin ya haihu sunan shi ba baba ba kaga yanzu shi auren da yayi ya kara masa wata sifa haihuwan da yayi ya kara masa me ya kara mai wata sifa idan ya samu jika yanzu ya kara samun suna ya zama ya zama kaka saboda haka shi dan adam abubuwa ahdath da suke faruwa suke mai da shi daga wannan matakin zuwa wannan daga wannan matakin zuwa wannan idan shugaba ne da sunan shi Musa lokacin da aka yi zaɓe aka ɗaura shi yanzu ya zama kansila daga nan in an yayi zaɓe ya ci ya zama ɗan majalisa in an yi zaɓe ya ci ya zama sanata in an yi zaɓe ya ci ya zama gwamna ya zama shugaban ƙasa kenan abubuwan ahdath da suke faruwa jiya shi ba shugaban ƙasa ba ne amma yanzu tun da an dangwala masa ƙuri'a ya zama me ya zama shugaban ƙasa sannan mai yiwuwa akwai siffofin da suna iya zama a ce tsohon kaza wannan matan tana iya cewa wane tsohon mijina ne yanzu fa ba mijinta ba ne shi muna iya cewa tsohon gwamnan jihar bauchi da kenan amma yanzu fa amma ka taba jin an ce tsohon Allah ba zai taba yi ba walillahi al-mathalul a'la shi yasa shi Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine na farkon da bayi da farko Allah shine na karshen da bayi da karshe subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan wayannan gabobi zamu tsaya a kansu in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake tashi a kansu domin suna bukatan bayanai masu faɗi kwarai da gaske abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kusa kuren da muka yi Allah ya fi mana alaikum salam
an ce akwai lokacin da wani da ya sake da kusan ko isra'ila ne ko kuma yana cikin ah, tarihinsa na musulunci shi ya zama kwana arba'in da ɗaya yana zubar da hawaye yana kuma ubangiji ya yi masa gaba da wasu sujanin da ya a wani laifi ko kuma a wani tunaninsa wani abu ne wanda ya faru wanda yake neman gafara wani allah wanda har suka ce hawayensa yana falala kamar yadda kogi yake ko kuma
to mm, wannan dai zakewa ne na 'yan isra'iliyat amma dai ƙur'ani ya ba mu bayani cewa annabi dawuda alaihi salam ya yi hukunci bisa rashin sani ya yi hukunci sai zama ya ba wa mai ya ba wa makaryaci gaskiya saboda abin da ya zo masa shine wannan ya zo ya ce yana annabi dawuda na zaune a cikin masallaci ya ga wasu sun hauro katanga suka ce to mun zo ne ka mana hukunci ɗayan ya fara magana ya ce inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'ajatan wa liya na'ajatun wahida yace wannan dan uwana ne yana da akuyoyi guda 99 ni kuma ina da guda daya fa qala akfilniha sai yace wannan guda ɗayan taka ka bani in cika da nawa su zama 100 sai yace wa azzani fil khitab ya matsa mun wajen roko annabi dawud da ya ji wannan ko kai ne yayin ka ji wannan zaka ce ba kyautawa a ciki kai mai 99 baka ɗebi goma ka bashi ba sai nashi guda ɗaya ka ce ba ka cika ɗari annabi dawud yana ji sai ya ce ka laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni aji ya zalunce ka da ya ce ka bashi wannan akuyar taka kuma dama haka mutane suke yi mafiya yawa an kai hulɗa da mutane sai sun zalunce ka ashe bai sani ba cewa wannan mutumin awakinsa guda ɗari ne wannan guda ɗaya wannan satowa yayi Daka da ƙarshe Allah ya ce annabi Dawud sai ya fahimci cewa mun jarabe shi ne shine in za ka yi hukunci kan ka yanke hukunci dole ne ka saurara daga duka ɓangarori guda biyu saboda haka sai Allah ya ce wa kharra raki'an wa anab sai wato yunkuna yayi ma Allah ruku'u ya tuba ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce fa ghafalna lahu zalika sai muka gafarta masa wannan to wannan shine abin da zai iya kamanceceniya da wannan kisan a cikin alkur'ani amma faɗin cewa ya yi sujada na tsawon kwana 41 wannan ai kuskure ne domin in mutum ya yi sujjada na tsawon kwana 41 to sauran sallolin da suke a cikin kwana 41 yayi da su kenan kaga bai sallah ba kenan na tsawon kwana 41 bai sallah ba kenan yawa wannan isra'iliyat ne da a duk a irin wannan ne za a ce maka mutum ya shiga wani ɗakin kaba ko wani masallaci ya yi kwana 40 a ciki yana sujjada yana kaza yana kaza har Allah ya masa wani wahayi wannan duka isra'iliyat ne ballantana a ce maka wai wai ya yi ta zubar da hawaye har ya zama hawayen na kwalala gaban kogi wannan duka yana cikin duka yana cikin isra'iliyat wancan dai shine abin da ya fi kusa da mutum zai iya tunawa a cikin alkur'ani allah ta'ala ya samu dace allah ya mana albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد abinda na manta shine kamar yadda muka bada sanarwa ta daura kuma alhamdulillah shirye shirye suna nan suna kammala duk wani abin da ya shafi shiri ana nan ana yin shi kuma form an riga an cire shi ga dukkanin masu bukata idan ba su same ni yanzu ba ana iya samu a wajen wannan malam muhammadu mai wanki da guga ɗaya daga cikin masu cin sallah nan masallacin rauda sannan kuma ko kuma gobe in Allah ya kai mu kafin a fara darasi za a iya samun fom ɗin a nan masallaci insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh